السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشكره وأشكره على النعماء وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن وحد واتبع وترضى على الصحب والآل وقتفى وسلم تسليما مزيدا أما بعد فيا أيها المسلمون إنه لم تزل معكم الأيام العشر أفضل أيام الدنيا التي يحب فيها الطاعات وأعمال البر وقد اشتملت على أيام وأعمال لا عدل لها ففيها يوم عرفة الذي فيه أكمل الله تعالى الدين لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وأتم عليهم النعمة كما قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فإن هذه الآية نزلت عليه الصلاة والسلام بعرفة في حجة الوداع كما في صحيح البخاري عن عن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأن يوم عرفة هو اليوم المشهود في قول الله تعالى واليوم الموعود وشاهد ومشهود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام الترمذي قال اليوم الموعود يوم القيامة واليوم المشهود يوم عرفة والشاهد يوم الجمعة عباد الله وصيام يوم عرفة كفارة سنتين سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يكفر السنة الماضية والباقية رواه مسلم وفي رواية عند أبي يعلى من صام يوم عرفة غفر له سنتين متتابعين وهو يوم مغفرة الذنوب والعتق من النيران ومباهاة الله تعالى ملائكته بأهل الموقف قال عليه الصلاة والسلام ما من يوم أكثر من أن يؤتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدن ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء رواه مسلم ويوم عرفة يوم التوحيد وإجابة الدعاء وتنزيهه سبحانه وتقديسه وتحقيق العبودية لله عز وجل ونقي الشرك عنه بجميع أنوائه قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رواه مالك في الموطأ والطبراني عباد الله وما رؤي الشيطان يوما هو أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيض فيه من يوم عرفة رواه مالك مرسلا أيها المسلمون عظموا ما عظم الله ولا يغفل المسلم عن ذكر الله وشكره ودعائه صلوا الله فيه الإيمان والتوفيق لما يحب ويرضى وتفريج ما نحن فيه من الأهوال والأزمات والثبات حتى الممات ودعوه رغبة ورهبة إن رحمة الله قريب من المحسنين عباد الله فيوم العيد يوم عظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر رواه أحمد وأبو داود وهو, اليوم وهو يوم الحج الأكبر فتشرع فيه للقاعدين صلاة العيد وإراقة الدماء بالأضاحي وكل ذلك لإقامة ذكر الله تعالى قال تعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير وقال عز من قائل ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وقال أيضا كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين والتقرب إلى الله بالنحر من أفضل القربات وأجلها قال الله تعالى فصل لربك وانحر قال ابن تيمية رحمه الله تعالى وأجل العبادات البدنية الصلاة وأجل العبادات المالية النحر وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة وكثير النحر إلى آخر كلامه وقال العلامة السعدي خصتا بالذكر لأنها أفضل العبادات وفي النحر تقرب إلى الله بأفضل ما عند العبد من النحائر وإخراج وإخراج للمال الذي جبلت النفوس على محبته وشح به إلى آخر كلامه قال ابن رجب رحمه الله النحر أفضل من الصدقات التي في يوم الفطر ولهذا أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يشكر نعمته عليه بإعطائه الكوثر بالصلاة له والنحر كما شرع, ل... كما شرع ذلك لإبراهيم عليه السلام كما شرع ذلك لإبراهيم عليه السلام عندما أمره بذبح ولده لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الحج العج الثج رواه الترمذي عباد الله أيها المسلمون شرع الأضاحي لحكم عظيمة منها التقرب إلى الله والتصدق على الفقراء والهدية إلى الأصدقاء والتوسعة على الأهل فإظهار شعائر الله منها وذكر أئمة الهدى والسلف الصالح والتعود على بذل المال في طاعة الله منها ثم التشبه بالحجاج والتشوق إلى ما هم عليه عباد الله أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين إنه هو الغفور الرحيم lallai godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda da ni'imansa ne daɗaɗa da kyawun ayyuka suke cika ina shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya ina gode masa ina ƙara gode masa kuma mulki ga baki ɗaya na Allah ne shi kuma mai iko ne akan komai ina shaida lallai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bawan Allah ne ko manzansa ne tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da mutanen gidansa sahabbansa da duk wanda ya kadaita Allah ya bi tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam da duk wanda ya nemi yardan Allah ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da mutanen gidansa ya takaita akan wannan kyakkyawan ɗabi'a bayan ka ƴan uwana musulmi a wannan juma'a tamu yau muna shida ga watan zulhijja hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tana da shekara 1442 a kidar miladiya yau muna goma sha shida ga watan bakwai shekara ta 2021 wannan kutuba tana nan dai tana magana akan kwanaki waɗannan kwanaki goma na farkon watan zulhijja a satin da ya gabata mun yi magana akan waɗannan kwanaki guda goma a jumlace amma wannan kutubar ita kuma za ta mai da hankali ne a sauran kwanakin da suka rage domin yau muna shida ga wata kwanakin da suka rige mana cikin kwanaki goma kwanaki ne guda hudu to mafi ƙololuwan darajar waɗannan kwanaki ita ce ranar arafa ranar tara ga wata rana mafi daraja mafi kima a wurin allah subhanahu wa ta'ala idan ka tsama ranar sallah wannan rana ta arafa rana ce wacce take nassosin ƙur'ani da sunnonin annabi sallallahu alaihi wa sallama sun zo da suke bayani akan darajojinta da falalanta da irin alkhairai da albarkatun da wannan yini na arafa ta tattaro a kai dubi dai faɗin Allah subhanahu wa ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan ayan da ke cikin suratul ma'ida wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake jaddada mu musulmi cewa ya cika musu addini ya cika musu ni'ima sannan kuma ya sanya hannu ya aminta cewa addinin musulunci shine ɗaya ɗayan addini da yake ba zai karɓi wani addini koma bayan shi ba to wannan aya ta sauka ne a ranar tara ga wata ranar arafa a hajjin bankwanan manzan Allah sallallahu Alaihi wa sallama a shekara ta goma kenan sannan kuma ranar arafa ita ce dai wannan rana da Allah subhanahu wata'ala ya rantsuwa da ita a cikin sautul buruj da yake cewa wa shahidin wa mashhud Allah subhanahu wata'ala ya yi rantsuwa da waɗansu yinnai ne guda uku Allah ya rantsuwa da yinin tashin alkiyama shine wal yawmil maw'ud yinin tashin alkiyama kenan Allah kuma ya yi rantsuwa da shahid ranar juma'a kenan wa mashhud ita kuma ranar arfa kenan kamar yadda ya zo a cikin hadisin al'imamu tirmidhi duk dai hakan yana nuna maka irin fifiko da wannan yini na arfa yake da shi akan sauran yinne na kwanakin duniya sannan ya zo a cikin hadisi wanda al'imamu muslim ya ruwaito da al'imamu abu ya'ala cewa duk wanda ya azumci ranar arfa Allah subhanahu wa ta'ala zai kankare mishi zunubai na shekaru guda biyu shekaran da ta gabata da kuma shekaran da za a shiga hakanan kuma ranar arfa yini ne wanda Allah subhanahu wataala ke gafarta zunubai a ciki yana yantar da bayi daga wutan jahannama Allah subhanahu wataala yana fariya da ainihin bayansa a gaban mala'iku a wurin mala'ikun da ke wurinsa kamar yadda ya zo a cikin hadisi wanda al'imam muslim ya ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa babu yini wanda ya fi yawan Allah ya ‘yantar da mutane daga wuta a cikin wannan yini kamar yadda ake ‘yantar da bayi a ranar arafa yadda abin ke faruwa Allah subhanahu wata'ala yakan kusanto bayansa kusantowa irin wacce ta dace da buwayensa don ba musayin da yake kusantowan ba daga nan sai Allah subhanahu wata'ala ya ce ma mala'iku ku dubi waɗannan bayan nawa me suke kwaɗayi ne haka a wata riwaya ta zo tana bayanin cewa mala'iku za su ce ya Allah waɗannan bayi naka suna kuɗin gafaranka da rahamanka ne Allah ce musu to ku shaida ni kuma ga baki ɗaya na gafarta musu wannan hadisi al'imam muslim ne ruwaito shi yinin arafa yini ne na tauhidi jaddada tauhidi da ƙara tabbatar ma Allah subhanahu wata'ala da abin da Allah cancanta da kore ma Allah shirka haka nan kuma yini ne da Allah subhanahu wata'ala ke karɓan addu'a domin ya zo a cikin wani hadisi wanda al'imamu malik ya ruwaito a cikin muwaƙa hakanan al'imamu tsabarani manzan Allah sallallahu Alaihi wa'aliyu salama yake cewa afdalu du'a'i du'a'u yau ni arafa mafificin addu'a addu'an da ya fi falala a wurin Allah ya fi kadari ya fi ƙima a wurin Allah addu'an da ya fi saurin samun karɓo a wurin Allah subhanahu wa ta'ala shi ne yin addu'a a ranar arafa manzan Allah ce ni kuma mafificin abin da na faɗi ni da annabawan da suka zo kafin ni a yinin arfa لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كلمة التوحيد كلمة الإخلاص كلمة دكي تنتن شاسا كان كانوا مسلمين كافرين كلمة وجتكي تنتن تدى الله دبوتا تنا تبتر ما الله دبوتا تنا كوري ما الله دكا شركة دقوفو فينتا تنا تبتر دا ملكي دا إيكو دا godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da haka mutum ya amfani da wannan dama musamman a yammacin ranar arafa ya nanata waɗannan kalmomi ya haɗa tsakankanin yawaita ambatan Allah idan alhazai ne za su haɗa tsakankanin labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika laka shine dai abin da la ilaha illallah nan ta kunsa wa'ancan ga alhazai waɗannan kuma ga waɗanda ba alhazai ba wanda suke gida سنانا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كان يي كان هداوا da addu'a in ka dan samu lokaci ka gajiya ka gaji da da da wannan ka koma kai addu'a in ka gaji da addu'a ka karanta alqur'ani in ka gaji da wancan ka koma kan wancan tun daga dai yammacin wato daga azhar din ranar arafa to wannan kowace minti daya dan uwa musulmi ka kai ganganci akan ta minti ɗaya wannan minti ɗaya kakkai da ta wuce face kana cikin wata ibada tun daga yinin tun daga rana tun daga azhar a yinin arafa wannan yammacin yammaci ne mai albarka yammaci ne mai alkhairi yammacin ya fi falala fiye da safiyan amma safiyan kuma ta fi duka waɗannan kwanakin da muka wuto tun daga farkon watan har ya zuwa ranar takwas ga wata don haka yinin da ya arafa yini ne baki ɗaya na addu'a mu tasa Allah subhanahu wata'ala da roƙo da nuna kwaɗayi da ƙasƙantar da kai da walaƙantar da kai ga Allah mu roƙo alkhairai na duniya da na lahira mu roƙo arziki da wadata da yalwa mu roƙo lafiya da zaman lafiya da gamawa lafiya mu roƙo tarbiyyar 'ya'ya mu roƙo daidaitan zamantakewa tsakankaninmu da iyalai mu roƙo shugabanni Allah ka shiryatar mana da su ya sanya mana su akan tafarki mu roƙo makanmu Allah subhanahu wataala ya azurta mu da kyakkyawan zuciya da zamu riƙa biyayya ga shugabanninmu idan sun yi mana umarni da abin da yake ba saban Allah ba ya zo a cikin muwatta na al-Imam Malik cewa babu wani yini wanda aka ga shedan ya walakanta ya tozarta ya kaskanta ya wato ainihin ya walakanta fiye da ranar arafa a wannan yini babu yinin da shaidan ke walakanta yake tozarta kamun wannan yini da haka ya jama'a musulmi mu girmama abin da Allah ya girmama kada mu rafkana daga ambatan Allah da godiya ga Allah da addu'a zuwa ga Allah mu roƙo imani mu roƙo tawfiki mu roƙo Allah subhanahu wataala ya yaye mana abin da muke ciki na musibu da wahalhalu da kakanika yi haka nan mu roƙo Allah subhanahu wataala ya tabbatar da daga mu akan imani har ya zuwa mutuwa mu roƙi Allah muna masu nuna kwaɗayi zuwa gare shi muna masu nuna tsoro zuwa ga azabansa mu roƙo Allah muna masu sanar da cewa rahamar Allah subhanahu wataala tana gabda tana kusa da masu kyautatawa haka nan kuma mu sani cewa ranar idi ranar sallah kenan shi ne kuma cikin kwanaki goma nan gabaki ɗaya shi ne ya fi su daraja a wurin Allah subhanahu wa ta'ala wanda ke biye da shi shi ne yau mulkar ranar da ainihin alhazai suke tabbata a mina kamar yadda al'imamu ahmad da al'imamu abu dawud suka rawaito hadisi ga duk wanda ba alhaji ba an shar'anta masa ya sallan idi a wannan yini ya kwararar da jini ya zubar da jini saboda Allah kuma ya yawaita ambatan Allah subhanahu wa ta'ala kamar da ayon alkur'ani mai girma masu yawa suka tabbatar liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am wa kulu minha wa at'imul ba'is al-faqir a wata ayan Allah yake cewa wa likulli ummatin ja'alna man sakan liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am a wata ayar Allah yana cewa kadhalika sakharaha lakum litukabbiru Allah ala ma hadakum wa bashiril muhsinin duka dai waɗannan ayoyi suna nuni akan yawaita ambatan Allah subhanahu wataala a kwanaki goma nan musamman kuma a ranar da aka zubar da jini saboda Allah ranar da aka yi layya kenan shi yasa zubar da jini ta farkin Allah zubar da jini fi sabilillahi yana daga cikin kololuwan da'a zuwa ga Allah yana daga cikin mafi girman ibadu zuwa ga Allah shi yasa Allah subhanahu wataala yace fasalli li rabbika wanhar kai sallah ga mahaliccinka Allah hakanan kuma kai yanka saboda mahaliccinka Allah subhanahu wataala Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa mafi girman ibadu na gangan jiki ita ce sallah mafi girman ibadu na dukiya ita ce yanka saboda Allah subhanahu wataala shi ya sanya a wannan wurin Allah subhanahu wataala ya umarci Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yanka ya kuma yi sallah saboda Allah ibnu taymiya yake cewa shi yasa manzon Allah ya zama yana yawaita salloli tsakankanin sallolin farilla da nafilfili yana kuma yawan zubar da jini fi sabilillahi saboda ya cika umarnin Allah subhanahu wataala a hajjatul wada kawai raquma 100 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya soke shi kadai raquma 100 ya soke al-allamatu sa'di yake cewa an kebe yin sallah da yin yanka saboda Allah saboda waɗannan su ne mafifitan ibadu ga baki ɗaya ya ce a cikin yanka wato ana koya ma zuciya ta kusanci Allah subhanahu wa ta'ala ne ta hanyar ta zubar da jini saboda Allah sannan kuma a cikin sallah afuwan a cikin yanka akwai kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da mafificin al'amari zuwa ga Allah shine yanka hakanan kuma a cikin fitar da dukiya ana koya ma bawa fitar da dukiya fi sabilillahi ya sai abin yankan ba tare da yama Allah rowa ba saboda a yaƙi wannan cutar da ke cikin zukatan ƴan adam na rowa da kuma ƙin san fitar da dukiya a tafarkin Allah shi ko al-Imam Ibn Rajab sai ya ce ai wannan yankan ta fi girman lada da falala a wurin Allah sama da irin zakkan fidda kai da muke yi a ƙaraman sallah shi yasa Allah subhanahu wataala ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayin da zai gode masa to ya gode masa ne ta hanyar yin sallah da ta hanyar yin yanka saboda me saboda ya bashi alkausar alkausar shine alkhairul kafir alkhairi mai yawa Allah ya bashi alqur'ani ya bashi annabta ya bashi yawan al'umma ya bashi jawami'ul kalim ya bashi awwaliya komi ka dauka na alkhairi sai ga manzon Allah shine farko alkhairan da Allah ya ma annabi ba su da iyaka daga ciki akwai ruwan alkausar wanda duk wanda ya shata ba zai ƙara kishi ba kuma har abadan abada to sai Allah subhanahu wataala ya ce to godiyan da za ka yi mun shine kai sallah kuma kai yanka ashe waɗannan ibadu babu ibadu sama da su kenan shi yasa ma shi a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa afdalul hajj al-hajj as aikin haji mafi kima a wurin Allah shine aikin hajin da aka ɗaukaka sauti da ambatan Allah sannan kuma aka kwararar da jini saboda Allah subhanahu wataala a cikinsa ya jama'a mu sani cewa fa an shar'anta layya ne saboda waɗansu hikimomi masu ɗimbin yawa na farko dai ana so bayi su samu kwasanci zuwa ga Allah na biyu ana son a koya mana yadda ake sadaka ga talakawa yadda ake kyauta zuwa ga masoya da makusanta yadda ake yalwata ma iyali hakanan kuma ana son a koya mana kada mu manta da tarihin magabatanmu annabi ibrahim da iyalansa wanda ta ƙarƙashin su Allah shar'anta mana ibadu masu ɗimbin yawa a cikin aikin hajjin mu da wajen aikin haji mu kuma tuna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa irin yadda suka faɗi suka tashi yadda suka gudanar da aikin hajjin su da yadda suka gudanar da ibadunsu daban-daban kada mu manta da wannan babi sannan kuma a koya mana fitar da dukiya a cikin da'a ga Allah sannan kuma ana son mu kwaikwayi alhazai su suna can a makka suna labbaik allahumma labbaik mu kuma muna nan a nan gida muna la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu da sauran ambatan Allah su suna can suna yin hadaya mu ko muna nan muna yin layya su kuma suna can wato ainihin suna yin kwanakin mina mu kuma muna nan mun tsaye da sallan idi da dai sauran abubuwa da ainihin Allah subhanahu wataala shar'anta yin layya saboda su kuma mu sani cewa fa jama'a layyan nan ana yin ta ne da dabbobi na gida kamar yadda muka sani mazajen ciki sun fi falala fiye da matayen sannan kuma ba a yi da dabban da take karyayya ko makauniya ko gurguwa ko kuma busasshiya kanjamammiya mu kuma sani cewa mutum ɗaya na iya bugan kirji ya so layya ya siyo dabba ya ce wannan nawa da ni da mutanen gidanmu ya halasta amma baya halasta mutane biyu uku hudu su hada kuɗi su je su sai rago baya halasta haka nan amma mutum bakwai suna iya haduwa su sai sa ko mutum goma suna iya haduwa su sai raƙumi su soke a matsayin layya amma rago ba a hada kuɗi a siya amma ya halasta mutum ɗaya ya siya ya ce na yin mutanen gidanmu gabaki ɗaya kuma kowanne a cikinsu Allah subhanahu wataala zai ba shi ladan mu kuma sani cewa yayin da aka zo yanka abin layya wajibi ne a kyautata masa wajibi ne a fuskanci alƙibla a kwantar da wannan abin yankan alhalin an wasa wuka an kuma ɓoye wukan daga idan shi wannan abin da za a yanka a ce bismillahi wallahu akbar allahumma hadha minka wa laka allahumma taqabbal minni sai a ainihin yanka abin layyan nan muna masu tana da cewa fa dole ne a tsarkake wannan yanka ga Allah a kuma bi tafarkin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa qul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin da aka yanke yanke da salloli da rayuwa ga baki ɗaya da mutuwa ya wajaba ta zama ga Allah subhanahu wata'ala da aka ya jama'a musulmi mi farin ciki da kwanakin mu na idi mu nisanci mu nisanci saba ma Allah subhanahu wata'ala a cikin ta mu kuma sani cewa fa babu laifi mai ta junanmu barka da sallah mai ta ce junanmu murna mu ziyarci junanmu mu yawaita ambatan Allah subhanahu wataala a waɗannan kwanaki na sallah saboda Allah ce wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat ku ambaci Allah subhanahu wataala a waɗannan kwanaki kididdigaggu ranan goma da sha ɗaya da sha biyu da sha uku kuma waɗannan su ne kwanakin da ake yanka a cikinsu wanda bai sami abin layyan shi ba ranar goma ga wata zai iya yin layya ranar sha ɗaya ga wata in bai samu ba sha biyu ga wata in bai samu ba sha uku ga wata to daga nan ne kuma an riga an ja layi kuma mu sani cewa kabbar bari a cikin waɗannan kwanaki musamman daga yinin arafa har ya zuwa kwanakin nan guda uku bayan sallah to za a yi ta kabbar bari an samu hadisai da dama daga sabon annabi sallallahu alaihi wasallama amma yadda ake yin kabbar barin akwai riwayan sayyidina abdullahi dan mas'udin da ya ruwaito cewa abin da ake faɗi Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar wallahu akbar walillahi alhamd waɗansu daga cikin sabai kuma suna yawaita faɗin Allahu akbar Allahu akbar ne kadai waɗansu kuma dai sun dai an dai ruwaito da ruwayoyi daban-daban da aka abin dai da ake fata da kai bawa ka yawaita ambatan Allah subhanahu wa ta'ala a cikin waɗannan kwanaki ya Allah muna roƙonka Allah ka karɓi ibadu daga gare mu Allah ka kai mu ranar Arafa Allah ka sa tana cikin rabonmu na alkhairi Allah ka kai mu ranar sallah Allah ka sa tana cikin rabonmu na alkhairi ya Allah subhanahu wataala kai mana muwafaqa da gamdakatar duniya da lahira to sannan a ƙarshe akwai ɗan waɗansu faɗakarwa guda biyu ko uku da ya kamata a yi abu na farko dai mun sani cewa waɗannan kwanaki kusan a cikin satin nan babu abin da ya fi ɗaukan hankalin 'yan Najeriya musamman musulmin da ke arewacin Najeriya kamar irin wannan mukabala da ta gudana tsakankanin Abdul Jabbar da waɗansu malamai a birnin Kano. Kusan dai a arewacin Najeriya babu abin da ya ɗauki hankalin mutane a kwana bakwai ɗin da suka gabata kamar wannan al'amari. To abin da nake so in ɗan ƙara jawo hankalin 'yan uwana musulmi a kai shi ne. Kun ga dai abu na farko in kun lura za ku ga irin wannan ta'asan da ka tofaran yana yawan fitowa daga 'yan ɗariƙa ba ya fitowa daga ahalar sunna sam ko ka ji wani yana zagin Allah ko ka ji wani yana cewa ma Allah yana da uba wata alallahu amma ya kula zalimun alkafiru na uluwan kabira ka ji wani suna faɗin kalmomi na kafirci wanda yahudu da kirista da sauran maguzawan zamanin annabi ma ba su yi irin waɗannan kalmomin ba suna jingina ta akan Allah wai duk da sunan yabo ne zuwa ga shehunnai ko waliye ko abin da ya kama da haka a ce barhama kai ne Allah barhama ma kafi Allah da makamantar irin waɗannan kalmomi na kafirci wanda yake ko waɗannan kalmomi kadai sun isa Allah ya fasata akan al'umma ya mana irin wannan ukuba da musiban da muke ciki to sai kuma ka ji waɗansu su kuma sun zo su kuma suna tuhuman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kalmomi na kafirci kalmomin da yake koda ka ga wani kafiri ya rubuta su kai sai ka ɗauki takardun da ya rubuta ka ƙona to ballantana ma kai ne mutum ya zauna ya kirkiro waɗannan fassarorin da kansa ko kuma ya gan shi ne a rubuce-rubucen 'yan shi'a da sauran mustashirikun kafiran yammacin duniya waɗanda suke son sa ɓata addinin musulunci amma tun shekarar biyu waɗannan malamai na musulunci wanda waɗansu daga cikinsu sun yi zurfi a tafsiri waɗansu sun yi zurfi a hadisi waɗansu yi zarfi a fiƙihu waɗansu yi zarfi a luga harshen larabci duk malaman nan ba su gane irin fassaran da kai kake ba sai yanzu ka zo ka fassara kai wannan akwai alaman halaka da taɓewa a ciki to ni da abin da nake so a gane a nan shine waɗannan matsaloli to suna yawan bayyana daga ƙungiyoyin ɗariƙa Allah ka shiryatar da su ta farki madaidaiciya sannan mu gane cewa duk wanda ya shiga cikin mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tun a duniya sai ya kunyata sai ya yi zufa ya yi zufa an tara mishi gajiya kafin zufin azabin wutan jahannama da aka ahir ɗan uwa duk abin da ke da alaka da haƙƙin Allah ko haƙƙin annabi to ka sha ka ci burki kai taka tsantsan kar kai rashin kunya ga Allah kai rashin kunya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallazina yu'zuna rasulullahi lahum azabun alim sannan kuma mu ɗau izina cewa idan dai kai musulmi na gaskiya ne duk inda gaskiya ta bayyana maka ka karɓa kaga akwai ɗan uwan wannan abdul jabbar amma abin da ya zo yake faɗi bayan ya yi allah wade da abin da ɗan uwansa ya yi shaƙiƙinsa ne amma ya roƙi gwamnatin jihar kano ce duk hukuncin da musulunci ya tattalar akan wanda ya irin wannan kaso ɓaran to yana roƙon gwamnatin jihar kano ta zartar akan ɗan uwan shi wannan akan abin da yake da alaka da addini kowa ya zama adalci amma san kai da gidanmu da anguwanmu da garinmu ba daidai bane inda gaskiya ta bayyana ka karɓi gaskiyar nan kuma kai aiki da ita wanda bai daidai ba a taru a haɗa kai a dawo da shi kan daidai ko kuma ɗauki matakin da shari'a ta ɗauka a kan shi to muna fatan Allah subhanahu wataala ya shiryatar da waɗannan mutane abu na biyu shine kamar yadda mai wa'azi ya gabatar batu akan fatuwar layya wanda ƙungiyar jama'atu izatul bid'a kamatu sunna ta saba nima saboda waɗannan aikace aikace na alkhairi da ta taso a gaba mun dai sani cewa yanzu akalla akwai jami'o'i guda biyu wanda ta taso a gaba akwai wancan jami'a Assalam University akwai kuma wancan jami'a wanda a tahiru bafarawa ya danka ta ga ƙungiyar izatul bid'a kamatu sunna da haka yanzu aiki fa ya taso ga dangana kuma kamar yadda aka yi bayani mutum ya sa san kai ya ce a shi dai wallahi yana so yana wane ne yana wane ne to da za ka yi haƙuri ka sadaukar da shi a je a sayar da shi da ƙima da farashi mai ƙima a gina addinin musulunci kai ma kana da sadakatun jariya ko da an saba baka kai haƙuri ka sadaukar da shi fi sabilillah kuma a kowane masallaci na juma'a ana karɓar waɗannan fatu akwai waɗansu masallatai na kam salawat ana karɓa wanda Allah bai ba shi fatan layyan nan ba akwai rasiɗai da aka fitar wanda yake mutum zai ba da ɗari biyar dubu ɗaya naira ɗari biyu naira ɗari za a ba shi rasiɗ insha Allah ta'ala waɗannan dukiya za a tattara su kuma za a yi aikin addini da su muna fatan jama'a musulmi mu ba da haɗin kai matuƙa muna masu neman yardan Allah subhanahu wataala muna masu tawassuli da haka akan Allah yayi mana irin waɗannan fitintunu da musibu da ta faɗa ma al'umman musulmi a ƙarshe kuma muna ƙara jaddada godiyanmu ga Allah muna ƙara jaddada godiyanmu ga Allah akan irin wannan nasarori da muke samu ta sanadiyan addu'o'i da muke yi da kuma waɗansu mummunan cikinmu da suke gyara halayensu da ɗabi'unsu da yana ana ta kama masu garkuwa da mutane wanda a daren jiyan nan an kama waɗansu a nan yankin zaria kusan mutum biyar duk a cikin yankinmu ne nan wannan yana wannan yana tudun wada wannan yana ina wannan yana gwargwaje wannan yana ina ga yanan Allah ya nufi an kama su to wannan yana nuni akan cewa addu'o'in da muke yi baya faduwa ƙasa banza sannan kuma mu ƙara sa himma wurin addu'o'in nan a waɗannan kwanakin kamar yadda muka yi ta bayani lokuta mabambanta muna masu roƙon Allah subhanahu wataala ya ƙara tona mu waɗannan mutane asiri ya kuma nuna mana mu ga bayan su kafin su su ga bayan mu mu ƙara marerece ma Allah subhanahu wata'ala mu roƙo Allah subhanahu wata'ala waɗannan mutane Allah ya halakar da su kafin su halakar da mu Allah ya fallasa su Allah ya tona musu asiri kuma ɗauki mataki a kansu kafin su ga bayan mu mu kuma ƙara roƙon Allah subhanahu wata'ala ya yalwata mana ya haskaka mana ya kuma yaye mana kunci da talauci da yunwa da muke fama da shi a cikin wannan rayuwa tamu اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلحنا وأصلح ولاة أمورنا اللهم عليك ببوكو حرام اللهم عليك ببوكو حرام اللهم عليك بكدنافس اللهم عليك بإنفومات اللهم عليك بهم وبأوانهم وأنصارهم وجنودهم وأتباعهم وأشيائهم من الجن والإنس اللهم أحصهم عددا وقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اكفناهم بما شئت اللهم اكفناهم بما شئت اللهم اكفناهم بما شئت اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك